أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فهو إن يظهر عليكم لا يقول فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون za mu tashi kan wannan aya ta tabbas a wannan sura ta suratul tauba insha Allah a wannan rana wadda ya zama to shida haka ne Ya sha shida sha shida ga Ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ya dace da miladiya sha shida ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaifa ai kaifa yakunu lahum ahadun ta ya za zai kasance a samu alkawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in yazharu alaikum ta yadda idan sun samu nasara ay yazharu bikum suka samu wani dauki suka samu nasara a kanku la yarku fikum illa ba za su kiyaye muku zumunta wala zimmatan ko kuma abin da ya zama to alkawari ba bal yuzunakum masadaw za su ci gaba da cutar da ku iya kokarin iyawansu yurdunakum bi afwahihim suna yardar da ku da kalaman su bi kalamihim haka wato ta wurin maganganun su wanda suka zama to masu kyau wata ba qulubuhum amma zukatan su sun ki wato su cika wannan alkawari tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aktaruhum fasiqun mafiya yawancin su masu warware alkawari ne idan sun zama ba alfasiku wanda suka zama to masu fita cikin umarnin Allah tabaraka wataala Allah tabaraka wataala yana gaya mana kan cika alkawari ya yi hallazina amanu aku bil uqudi ya ko da ka bada gaskiya da Allah ku cika akan alkawura da kuka tsakanin ku da Allah da tsakanin ku da bayan Allah a wani wurin Allah ya ce wali kunu zurakum su cika bakance wanda suka yi tsakanin su da Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin Allah ya ce wa ku bi adillahi idza ahadtu idan kuka dauki alƙawari tsakanin ku da Allah to ku cika wannan alƙawarin saboda haka kowane fiska cika alƙawari ya zama to muhimmin lamari ne rashin cika shi kuma fasikanci ne saboda haka Allah ya ce ba yadda za a ce sun yi alƙawari da manzon Allah sun warware wannan alƙawarin kuma suna neman samun wata dama wanda in sun samu wata dama za su cuta manzon Allah za su cuta manzon Allah da addininsa da kuma mabiyansa a cikin wannan addini na'am اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون na'am ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun su waɗannan fasikai wanda suka warware alƙawari tsakanin su Allah abin da ya faru Allah ya ce ai sun sai da ayoyin Allah ne da wata dukiya ƴan kaɗan wato kamanan qalilan aka kawo shi munakkari wani abin da bai taka kara karya ba suka ba da lahiran su suka karbi duniya suka bi kuma son zuciyarsu da abin da ya tafi shan sha'awa wannan abin da ya jawo musu kenan shi mutum ya dauki lahira lahiran da walal akhiratu khairun wa abqa lahira ta tafi wanzuwa ita tafi alkhairi ya sannan ya dauka ya ba da duniya wadda duniya wa kawfari bil hayatid dunya kuma hayatid dunya fil akhirati illa mata'un wato ko an samu jin dadin wani jin dadin ya dan dan kankanin lokaci sai zamanto za a je gaban da in ma baka sallame ta ba za ta sallame ka sai kaga mutum ya kai shekaru da in ka san shi kafin wannan gaban ka biye wannan shekarun gashi da himma gashi da karsacci da komai a cikin lamari amma daga karshe wannan karsashin duk sai ya gushe duk kokarin nashi sai ga ya zama to wani abun tausayi saboda zamani ya kure masa gudu saboda larabawa suna cewa sun ga mutum mai himma sai su ce zu himmatin kaddahari wato mai himma ne yadda ka san zamani taurin himma to amma zamani in ya sa mutum a gaba sai ya kure masa gudu wata rana sai ga mutum yana tare kaman kayan wanki shikenan ya zama wani abu daban saboda zamani ya cin masa to haka Allah tabaraka wataala akan wannan gaba yace su sun saida ai ba da lahirar su sun karbi duniya wato sun karbi abin da zai zama to azza'il alfani mai gushewa mai yankewa wato akwai akwai gaban da za a zo in ma abin bai kare a hannun mutum ba shi din kwanakinsa su kare ya tafi abin da yake da shi ya baro magada ishtarabu ya tillahi kamanan qalila wa saddu an sabili sai suka kange mutane daga shiga tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala addinin sa innahum sa'a wato lamarin su ya munana wato an ce sa'a ko bisa wato abun yayi muni na karshe kenan aikin su ya bace aikin su ya lalace ma kanu amalu abin da ya zama to suke aikatawa wato mutum ya bada lahirarsa don idan ya karbi duniya ya yi hasara amma wanda ya fi shi asara shine wanda zai ba da lahirarsa ma ba don duniyarsa ba don duniyar wasu da don duniyar wasu yanzu da yawa waɗanda suke tafiya kan wannan sun san abu su ƙarya ne babu wani abin da za a ce ƙarya ne kida'a yaudara hiyal da barbaru kawai a zo a ɗora mutane a kai shikenan shi kuma waɗanda za su ɗora shi a kan wannan abin tunaninsu za su ba shi wani abu kuma in sun ba shi wani abun fa abin da aka bashi ma ko da mai yawa ne ba ba zai alfano ba zai amfane shi ba amma daga ƙarshe ma za a bashi abin da sai a ba wa kilaki dubun wannan abu shi yana ga shi mutumin kirki ne shi malami ne yan duniya fasikai fajirai sun zo sun sa shi a gaba ya yi wa mutane ƙarya ya ɗora mutane akan yaudara irin abubuwan da suke faruwa kenan ba abun bakin ciki musamman in an samu yaudara a wurin yan duniya ai ba mamaki ai ba mamaki ba ne dama ita duniya hidimar yaudara ya fi yawa a cikinta amma a cikin hidima na addini mun ga kwanaki yadda aka yi ta rigingimu akan maganin kurga maganin qur'ani kace ba din aka yi ta magana aka yi ta aka yi ta zage zage wanda bai kai ya kawo ga ya kama sunan malami ya zage shi malami masani mahaddacin qur'ani akan kawai saboda bukatun wasu to a cikin su kuma ka sake samun wasu suka zaga suka ce to an taba yin haka a bata ya mutu wallahi kai yadda aka yi gashi ga suka rusa abin gaba daya aka dawo wayannan suna zargin wayannan wadannan suna zargin wayannan ba kyau mummunan dabi'a ne wato mutum ya bada lahirarsa don ya karbi duniya ko ya samu duniya ya asara ballantana ko bai samu ba ballanta ko bai samu ba bayan Allah su sabon Allah ko da a ce ba wai zunubi ake rubuta an yi sabon Allah ba a Allah ya ce kawai kar a yi mutum ya aikata to ba karamin zubar mutunci ne da kima a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wata rana yi wani fari a Madina wanda daga cikin abokan Imam Malik an ce mawadaci ne ya sai abinci wanda zai iya ci na shekara daga ba kawai da gari ya waye sai ya fitar da abincin duka ya sayar ya dan sai wanda zai ci kawai na yau gobe haka kamar yadda kowa yake karmukan Allah me ya faru ya ce babu ya ce je na zauna na yi tunanin da wani ido zan ga manzon Allah a lahira al'ummarsa suna wasu ba su abin da za su ci ni na tara na ajiye ina gani lafiya kalau ya ce kawai shi yasa na ga ba zan samu bacci mai kyau ba sai na sai da wannan abun gaba daya na saboda tausaya wa al'ummar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina asaran da ta kai a dauki a nuna mutane Allah a nuna mutane manzon Allah kuma karkashin sa kariya ne wannan mummunan ɗabi'a ne mummunan ɗabi'a ne shi yasa zai zama to mutum karshen sa ba zai kyau ba wala ki wata lil muttaqin karshe mai kyau yana ga wanda suka ce Allah sai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala na la yarqubuna abubuwa ne guda biyu masu muhimmanci wato zumunta wani abu ne kamar yadda muka gani a farkon suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana matsayi na zumunta matsayin ke wannan abun kada a zo kusa da shi kada ma a tsallake shi kenan mutum ya zama to ya yi itida'i wai wanda ya zama to ya tsallake umarin Allah tabaraka wa ta'ala to abu na farko da ya cutar da kansa mai ta da budu da Allah faqad zalama nafsa duk wanda ya zalunci kansa ya ketare iyaka to ya zalunci kansa domin zaka ko masu hidimar nefa ne idan suka sa transformer suka dan kewaye suka yi komai za su ce maka to wannan a kiyaye wurin nan za ga rubuta danja danja danja kada kowa ya je kusa da wurin saboda haka ba a zama wurin ma a yi hira ko kuma a je a ce a ai za a matsi wurin a kowa an gaya masa wurin nan sunansa fitina da kuma mutum ya taba to abin zai taba shi to duk mai hankali ya ba za ka yana zuwa wurin ba eh in ka ga mutum a wurin da ya ma'aikacin su ne ya zo gyara wani abu ya inganta lamarin saboda haka ya zama to in Allah ya ce wannan abu haramun ne wa inna himallahi maharima inda Allah tabaraka wa ta'ala ce shingensa to shine inda ya kewaye ya ce haramun ne kada kowa ya zo wurin to duk abin da aka ce haramun ne ko kuma abin nan ma kafirci ne mutlakan to idan mutum ya je to sai ga ya cutu ya cutu a addini ya cutu a mutuncinsa ya cutu a hankalinsa ya cutu a dukiyarsa ya cutu a iyalinsa duk abin da yake tsoron kada cuta ya fara masa to ya fara saboda ya yi ijtida'i ya ketar iyaka na'am فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون نعم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'in tabu idan suka dawo suka koma zuwa ga Allah wato taba ai raja'a ya koma zuwa ga Allah ya mika wuya ya zo ya tuba akan abin da yake Allah yake bukata wato wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum la'allakum tuflihun ku dawo koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ku nemi yafe muku ya karbi tuban ku domin ku samu ban rabo to idan suka dawo wato suka cika alƙawari tsakaninsu da Allah suka rabu da yawa Allah tabaraka wa ta'ala kida a yaudara a cikin mu'amala suka bar yaudaran bayan Allah tabaraka wa ta'ala suka bar furuci wanda ya zama to a zahiri alkhairi ne a badi ne kuma sun boye kafirci idan suka tuba daga irin waɗannan abubuwa Allah ya ce wa aqamus salata suka tsaye da sallah suka ba da ita wato an ba da ita a cikin lokaci inna salata kana sallul mu'mini kitabun mawquta an ba da ita cikin jama'a tare da jama'a warka umar raki an yi ta wurin cika sharuɗa da abin da ya da arkanu wato ya zama to ga shu'i kuma an tabbata ala salatin da'imuna ba wai a yi a bari gobe a yi da jibi a tsallake ba a an tabbata ana yin sa wato haka Allah tabaraka wa ta'ala ce sun cika irin wannan ka'ida sannan wa atu zakata suka ba da haƙƙi na zakka wato abin da ya shafi dukiya wadda Allah ya ba su ko zakar nan na noma ne ko na kiwo ko abin da ya shafi dukiya tsaba wato zakatul aini da abin da ya kama da haka to in sun cika wannan alƙawari sun ce sai da sallah sun ba da zakka fa ikhwanukum wannan sun zama to ƴan uwanku fi dini ƴan uwa a cikin addini wani fasilul ayati Allah ya ce muna rarrabe wannan a ayoyi muna bayyana su li qaumin alamun ga mutane wanda suka yi sani bi ma'ana ya tadabbaru wanda suke zamantowa suna sa hankali suna sa lura su samu tadabburi akan waɗannan ayoyi afala ya tadabbaru na Qur'an am ala qulubin aqfaluha Allah tabaraka wa ta'ala ya shin ba sa lura da Qur'ani ne ko akwai rufi ne ko an sa kwado ne an rufe zukatan su ya zamanto zukatan ba sa karban gaskiya ba sa fahimtar gaskiya to in dai ba rufi ne akan zuciya ba ya ayoyin Qur'ani da ayoyi da suka zamanto ayatul kauniya abubuwa ne za a dauki abun izna abun lura wato wanda zai nuna mutum hikima da cikin iko na Allah tabaraka wa ta'ala na'am wa innakasu aymanahum min ba'dihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun na'am wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim ولا نفي دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الله تبارك وتعالى يقول وإن كفروا idan dai suka warware wannan alkawari wato suka warware bayan sun kulla wannan alkawari yadda ka san ake ba da tuka dare wato ko wani tuka igiya ya zama to ya karfafa sai suka da suka sake warware abun ya ka kawo nafsu wato wadda aka yi auren wannan kalmar istiyara wato aimanahum ana nufin sun karfafi sun warware abin da ya zamanto alƙawura da aka yi da su min ba da hadihim bayan an kulla wannan alƙawari suka zo suka ce za su warware wato suka warware ko sun faɗa sarahatan ko sun faɗa ta wurin yaudara wato ba su warware da baki ba amma aikin su ya warware abin to duk hukuncin da min ba da hadihim bayan wannan alƙawari sannan kuma suka yi aibanta addininku wato sun warware alkawari bayan sun daura alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka dawo suna aibata addini aibata addini wato ta wurin muzanta shi ta faɗan abubuwan da basu dace da shi ba wato wanda ya ya shafi abubuwan da ya zamanto kaman blasphemy abubuwan da ya zamanto na cutarwa kamar yadda lokacin da Salman Rushdie ya rubuta wani littafi da yake kira wai ayoyin iblis ya zagi annabawa ya zagi mala'iku ya zagi ummahatul mu'minin ba irin abin da bai yi wato saboda ainihin lalacewa ya rubuta ya aje kuma littafin in ka ga girman sa yafi dictionary eh ni na taba ganin sa so daya lokacin muna jami'a wani kawai sai yazo yana tafiya da shi a cikin jami'a to da Allah ya sauke mana fitinan sai na fara ganin sa da littafin sai na kira shi gefe ma koma ya ce to wannan in ya saya ne ma in ya karba aro ne ma in ma me aka yi ya nade cikin leda ya bar cikin jami'a da shi nan da miti biyar komai na iya faruwa shi kenan sai littafin ya fita da shi to kaga mai wa ya karba ne wai shi don ya karanta amma shigo da shi jami'a domin lokacin yadda akwai yan zafin kai yan brazil din nan da ke ba wani abu zai faru lokacin sai ga an tada rigima an kashe shi rigima ya tashi a jami'a to littafin babba ne amma duk na batanci ne wadda ya aikata wato shi Salman Rushdie da irin abubuwan da mutanen Denmark suka yi da baya a baya da su Faransa duk dai janibi na aibanta addini mutlakan wannan abu rida ne saboda shi addini Allah ne tabaraka wa ta'ala duk wanda ya aibanta wani abu a cikin addini to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la ta taziru kafartum ba da imanikum babu uzuri babu wani yankan hanzari kawai mutum ya rabu da addinin gaba daya kuma a wannan gaba yana da muhimmanci mu gane cewa aibanta addini wasu abubuwa da ake mai da su abun wasa a social media a dauko wasu sunayen bayan Allah a dinga wasa da shi a dauko wasu abubuwa waɗanda ba abun dariya bane ba abun wargi bane a zo a dinga sawa a dinga dariya ana sharing ana liking ana commenting ana ba mummunan abu ne eh mummunan abu ne saboda ko mutum ne wanda ya zama to hukuma ne wani ya shiga cikin matsayinsu cikin kimarsu ya dinga wasa da su da matsayinsu dole ba su ba su bari ba za su za su mataki ballantana wanda ya zama to kayan Allah fa ya zama to na Allah ya zama to hizbullah runduna ne da Allah tabaraka wataala ko ya bar duniya Allah na kishin sa ko ya bar duniya sai sa Allah ke kishin ƴaƴan mutumin kirki wa kana abuhuma salihan babansu ai mutumin kirki ne to Allah ba zai bata bayan ba kage salaha na iyaye fa ya biyo yaya gaba daya wani wali wanda ya zamanto Saidi Ibrahim al-Masbuli wali ne wanda ya zamanto shi irin wanda suka tafi wani irin tafiya a cikin a cikin hidima na ainihin inkidai wato wata battali da tafsilan saboda haka ya zamanto ma ake ce masa al-Masbuli shi ko iyali bai da shi bai taba aure ba bai taba aure ba inda mutum zai ce wani abu na yawan tunanin mata da sha'awa na yawan damunsa aka ce in yayi addu'a ya shafi gadan bayan mutum ba zai ko mafarki ba zai take yi saboda saboda tafiyarsa ta musamman ce bayan ya rasu an binne shi wani sai je taka kabarinsa ya yi fitsari a kai kasan mutum ya lalace masifa yadda ya fitsari a kan kabarinsa take bai bar wurin ba sai Allah ya mai da shi kare bai bar wurin ba kuma irin karnukan nan wadda maza Allah ya karkashe a madinan nan masu kaman ido biyu wadda haka kaman daidai giran ma kaman ido ne idon kuma wurin sama ido shi kuma kuma ya zama to fitina in ya shiga karnuka su bi shi suna koransa saboda ai ba kare bane an canja masa halitta ne aka samar wani fim shikenan daga karshe in ya dawo cikin mutane kuma ba sa karbansa haka ya zama to ya shiga cikin wai fitina kawai saboda wannan mummunan abun da ya aikata ka ga fashi wannan bawan Allah ma ya koma ga Allah amma ya je bawali akan kabarinsa Allah ya kama shi take to wasa da ainihin matsayin bayan Allah abu ne mai muni kwarai da gaske yakan jawo mutum fitina yakan jawo mutum kashi mata suri wato mummunan cikawa a cikin dab da mutum zai koma ga Allah sai ya rida ya bar musuluncin gaba daya to wannan shi yasa ake son kiyayewa wadanu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku a cikin addinin da kuke kai faqatilu aimatan kufri to yaki waɗanda suka zama to jagorori na wannan kafirci ru'asa wato waɗanda suka zama to jagorori su jagorori anan zamu ga badar ai mun ga abin da ya faru wato su Abu Jahal su ne jigon kafirci a Makka ga su Walid ga su Shuba ga su Shaybatu ga su Utba man da duk kowa an ta kira sunansa ba a bukatan adireshi saboda saboda ya cika wato ido mala'u ayunan nasu haibatan wa jalalan sun cika idanun mutane da kurjini da kima to su ne aka kaba irin su irin su irin su guda 70 a badar aka kashe aka kama kuma guda 70 kaga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to a koyaushe kuka haru faqatilu aymatul kufri ku ya ku yaki wato shugabanni jagorori na kafirce din kamar wanda yake nufin ya kashe bishiya ai ba ganyen kawai zai dinga karkadewa ba a ya je yanke jijiyoyin ta kawai in yanke jijiyoyin ai shikenan to su wannan su ne jijiyoyin kafircin gaba daya in an same su magana maganan duk wani wanda zai biyo shi mabiyi ne kawai saboda haka Allah ya ce faqatilu aymatul kufri innahum la aymana lahum mutane ne da la uhuda wato babu alƙawari tsakanin ku da su la'allahum yantahun wato wato don idan kun yi haka za su dai Allah tabaraka wataala ya ce tabbas in dai wannan ka'ida ya cika to za su kange anil kufri daga abin da ya zamanto na kafirci za su zamanto bayan Allah wurin warware alƙawari su cika alƙawari wurin kafirci su goge shi sa islam wurin ainihin warware alkawari su kawo cika alkawari zai zama to sharuɗa na ya imani da sharuɗa na bayan Allah masu tsoron Allah gaba ɗaya cika na Allah tuqatilu ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawunahum fallahu ahq أن تخشوه إن كنتم مؤمنين نعم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونه والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الله تبارك وتعالى يتي ألا ku fahimta wato ku waɗanda ake wannan umarni da kuka a kullin tambi ku ji yadda abun yake katilu na kauman na kasu aimanahu mai waisa me yasa ba za ku yaƙi waɗanda suka zamanto suka warware alƙawari tsakanin su da Allah ba ai malahum wato alƙawuran su suka warware wa hammu bi ikrajin rasuli bayan warware wannan alƙawarin ma sun yi nufin su raba manzon Allah da garin su shine su raba shi da wannan gari wanda yake so sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi shawara a darun nadwaci wato ɗakin taro wannan ɗakin taro a Makka duk abin da za a kulla wato a sabul aqli halli wal aqdi su suke zama a wannan abu a wannan wurin to suka zauna suka yi shawara a kan abubuwa guda uku wanda muka karanta a surar da muka fito wa zai mkuru bikan lazina kafaru yasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin da aka zauna ajandan guda uku ne ya za a yi aka ce ai mai abun ba wani abu bane na farko dai a raba shi da garin aka ce an raba shi da garin zai je kara karfi ya samu mutanen waje su karfe shi ya dawo ya yage ku ka ce eh to wannan ko bai yi ba fa a dau ɗayan mana wanne ne a a tsare shi ya zama to institute wato a ajiye shi a daki a rufe baya ganin kowa baya jin kowa baya mu'amala da kowa har ajalin sa ya sauka ai maganar ya wuce aka ce a wannan ma ai ku kun san banu hashim da Quraysh ba za su tabbata su yadda da haka ballanta na ma shi da yake da mabiya mabiyansa yaushe za su yadda da haka abu na biyu kenan na uku suka ce a abu na biyu na uku shine wato ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aika aika wanda ya zama to a hada mutum 40 su zo su hadu su yi masa aidihin kisa na mutum guda daya wato jinin sa ya watsu cikin kabilu 40 da ta yi banu hashim ba za su iya fada da kabila 40 ba bai wuce sai diya ba diyan mutum daya nawa yake a ce a wurin kabila 40 wannan shawarwari da suka yi ta yi kenan sai sa Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ce wa hammu bi ikrajir rasuli sun yi nufin su raba maza Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan gari wa hum bada'ukum awwala marra Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ai su suka fara wato wannan awwala marratin wato a tun a karon farko tsata luku za'a wato sun yaki ainihin banu ku za'a wato su kuma kula fa'uku wanda wato su akwai yarjejeniya na jiyayya wato a karkashin tsari na ainihin hulafa hulafa kawai da muka yi magana a jiya shine wato mutane a yi alkawari da su ba wasu musulunta ba ne amma sun yadda za su tabbata a kan addininsu amma ba za su cutar da ku ba ko kuma ba za ku cutar da su ba su ba za su taimaka wani ya yaƙe ku ba ko kuma ba za ku taimaka wani ya yaƙe su ba to sai su tabbata kan haka ku tafi a kan wannan tsari to su ku za a wadda suka zamanto a suna da alkawari irin na wannan yarjejeniya ya zamanto an samu matsala tare da bani bakrin wato wannan abin da ya faru kenan saboda hakan an ce a warware alƙawarin ba su suka fara awwala maratin tun a yayin shudi na farko a takshawnahu Allah ya ce shin wa tsoron su kuke yi ne ai Allahu haqqu an takshaw wato shi Allah shi bi tantanta a ji tsoron sa in suna jin wa kaifa asafu ma ashraftum wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi sultana fa ayyul fariqayn yahqqu bil amni in kuntum ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala ta to wanda yake kan bata ma bai ji tsoron cewa yana dauke da wani kayan annoba ba a'a yana jin kawai shi daidai ne yana kan abun kirki ne to ballanta kai da kake da Allah da manzansa da bayan Allah mu'mine to yaushe za ka ce kai raki ka rabu da su ka saurara musu Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana kan wannan aya musulunci shi baya taba baya tabawa adata amma in an taba shi kuma aka lakace masa hanci nan kuma ba zai bari ba wannan saboda Allah bai Allah bai mai da mumini makaskanci ba Allah ya mai da mumini mai buwaya ne mai girma wallahi izzat wal rasulihi wal mu'minin saboda haka Allah ya ce fallahu haqqan takshuhu in kuntum mu'minin Allah shi ya dacewa ku ji tsoron Allah ta wurin kiya umarninsa da haninsa da tsoron azabarsa in kuntum mu'minin in kun tabbata cewa ku mu'minai ne haka abun yake saboda haka maganan wasu mutane su muku barazana su ba sa muku tsoro tsoro ko firgici wannan ba shi ake nufi ba in ku rike Allah to sai zaman to in tasbiru wa tattaku la yadurkum kaidahum shay'a in kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri cutan su makircin su ba zai cutar da ku da komai ba inji Allah tabaraka wa ta'ala na'am قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم نعم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى يقاتلوا har yanzu dai yake su yu'azibuhum Allah Allah zai azabta su wato to bi aidikum a hannunku wato zai zamanto a hannunku shi ne zai zamanto Allah zai amfani da shi ta wurin tabbatar musu da wannan azaba na kisa ko ya kuzihim sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai kunyata su zai kaskanta su a yi rinjaye a kansu a yi galaba a kama su a daddaure yadda ka sa ake daura dabbobi a taho da su wayan surkum sannan kuma Allah zai ba ku dauki zai ba ku gudunmawa a kansu duk yawan su saboda ku kuna tare da Allah tabaraka wa ta'ala wayan surkum alaihim duk inda aka ga nasru sai an ga sai aka an kawo maganar cewa Allah ne zai ba da wannan taimakon kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana mun karanta a baya wa man nasru illa min indillah babu taimako babu gudunmawa sai daga Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala yana ce mana nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashirul mu'minin taimako daga Allah ne yake zuwa da kuma budi wanda yake kusa sannan kuma da bushara ga wanda suka zamanto masu imani a wani wurin Allah ya ce mana wa yansurakallahu nasran azizan Allah zai maka taimako taimako mabuwayin taimako wato kuma haka aka masa sallallahu alaihi wa sallam ya zama to mu ma wanda suka zama to a wa al'ummarsa Allah ya ce mana in tansurullah yansurku da sharadi in dai kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku saboda haka sai ya zama to so da dama abin da ke faruwa cikin lamarin al'umma na musulmi shine zaka ga a mutum an zalunce shi wanda addu'an wanda aka zalunce shi karfafe ne shi an zalunce shi ya yi addu'a a kan Allah ya karwa masa shi ma tun ba je ko ina ba sai ya zalunci wani eh to an yi duro ko eh an yi wani wani ne ya zalunci wani shi ba an zalunce shi ba shi kenan ba minus one plus one a yi zero ne to saboda haka abin da ke faruwa kenan amma in da an jajirce din abubuwan da ake yi wato ko ba an furta cewa Allah ya yi ba Allah zai yi saboda bin haƙƙi na bayan Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda aka zalunce su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah zai kunyata su zai taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'mini Allah kuma zai warkar da abukirazan mu'minai wato zukatan su akan abubuwan da suke tare da shi na damuwa wato da kuma shifa'i wanda ya zama to kissan umana wato za a warkar da zukata daga cututtuka na ainihin na zuciya wadda na ma'ana ne wato nan duk wani abin da ya zama to munanan abubuwa da suke zama a zuciya su hikidu da gillu da hasadu da menene wadda dai ga nan mai alari ya riga mana sama da ashirin da wani abu wato abubuwan nan duk kazanta ne wadda suke zama a zuciya mutum ka- mutum ya ga wani ya ji kofe ya ji ciwon abin da wani yake da shi a babin hasada ko ya kullaci wani da abin da ya kama da haka to duk wani damuwa na zuciya wanda ke jawo duhu a babin ainihin cuta ma'anawi Allah zai warkar da su daga wannan kuma zai warkar da abin da ya shafi cuta na hissi din ma wato cuta da ya shafi jiki saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabban sun yi tafiya shi kenan sai suka je wani gari ya aka musu mu'amala mara daɗi wato ba a karbe su da kyau ba shi kenan tun kafin su bar wurin sai kunama ya harbi sarkin gari shi kenan aka rasa ta ina za a fito sai to akwai wasu baki sun zo ya za a yi ko za a tambaye su sai to a tambaye su mana ai ba za a bar mai martaba cikin matsala ba aka zo aka ce ya ko suna da wani abu shugaban tawaga ya ce a kwarai ko muna da shi menene sai akwai abin da za mu karanta wannan dafin wannan kunaman zai tafi aka zo suka karanta fatar kitabi shi kenan aka masu kabar rukiya aka zofa shi kenan kunamar kamar ba sai harbi ba aka ta aka ba su tumaki da yawa suka dawo da su da aka zo aka ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga yadda muka yi da su mun je suka mana mu'amala iri kaza da kaza mu kuma da suka ce to ga damuwar su muka ce sai sun biya saboda haka muka musu addu'a kuma gashi an samu abin da aka samu zalla ya mu- ya yi murmushi ya ce wa ma adraka anna harufiya wa ya koya muku cewa yaushe kuka san cewa fatiha tana magani wato abin da ya shafi warkar da ciwo shi kenan mazala bai zarge su ba ya ce to an tashi rabawa a bitar min nawa ne. sallallahu alaihi wasallam to wannan shine saboda haka zaman to qur'ani wato ya zama to nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'u wato mun saukara cikin wannan alqur'ani abin da ya zama to waraka a cikin abin da ya shafi lamari duk abin da ake fama da shi sai ka ga in an kar in an samu wani abu an lakanta mutum wani abu ya karba kuma bi tasdiki ya je ya aikata sai ga an samu mafita an samu waraka kwarai da gaske a cikin ainihin matsaloli na ja- na zahiri da na baɗini wasu su dora ƙaunin mumini wa yuzhibu gaiza qulubihim sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai ce zai fitar da damuwa wanda ya zama to bakin ciki da suke dauke da shi wa yatubu Allahu ala man yasha sannan kuma zai yafe zai karbi tuban waɗanda suka dawo zuwa gare shi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so wato akan abin da suka dawo din saboda akwai abin da idan mutum ya tafi da shi bai tuba ba to babu maganan ya shiga cikin wannan mashi'a inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to wannan ma duna zalika Allah zai karbe su zai gafarta musu wato alaman yasha wa kan wanda ya so wallahu alimun haka Allah yake masani ne hakimin kuma gwani ne ya san komai ma dakka aujalla komai kankantansa komai girmansa Allah ya san shi ya san farkonsa ya san ƙarshensa ya san tsakiyarsa tabaraka wa ta'ala na'am أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة والله خبير بما تعملون نعم ربه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله كبير بما تعملون الله تبارك وتعالى ce shin tsammani kuke an tutura ku wato a barku haka saki wata ba kaidi a barku kawai ku dinga abin da kuke so babu abin da Allah tabbata Allah bai jarrabe ku ya bayyana wato walamma ya'lamillahu ay ilmu zuhurin Allah ya bayyana cewa allazina jahadu minkum wanda suka yi kokari a tafarkin Allah bi ikhlasin ta wurin yi don Allah wala yattakizu min dunillahi ko ba su riki wani Allah wala rasulihi ko manzansa ko wani manzansa wala almu'minina ko kuma mu'mine walijatan wato abokan mu'amala abokan jiyayya masoya Ah, wannan ba su aikata haka ba Allah ya ce tabaraka wa ta'ala wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani ne fa kuma zai ba ku labari da abin da kuke aikatawa shi alimu masani sabiru kuma masani wanda zai gaya muku wanda ya san zahirin abu da baɗi ne sa wanda zai gaya muku yadda abin yake saboda haka ba yadda za Allah ya bar ku akan wannan lamari sai an tantance an gane suwa suka yi don Allah suwa suke yi saboda wani abu wani abu kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana min kuma yuridu dunya wa min kuma yuridu al-akhirah a cikin ku akwai masu nufin Allah akwai masu nufin lahira kenan akwai kuma masu nufin duniya saboda haka akan wannan janibi wato Allah zai tantance lemi da Allah khabitha min at-tayyib don Allah ya warware ya rarrabe abin da ya zamanto mai kyau da abin da ya zamanto ya barna abin da ya zamanto kazanta wannan shi yasa jarrabawa yakan shigo wani lokaci kamar a a jijjiga bishiya duk wani abin nan ganyen da ya bushe sai ya sauko wanda ya kama kuma yana nan yadda yake to kamar haka ake yi in an kada abun da ibtila'i wanda dama kawai shi yana nan a, rabi da rabi ne sai ya koma ruwa wanda kuma yana nan sabiti ne ba wani abu kafansa a haɗe suke wato digadigan sun kama kasa shikenan babu komai shi yasa ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su akwai waɗanda su ba sa bukatar hujja in abu ya faru a magana ga ya musu hujja ma bai taso ba irin su sai da Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka dawo a Isra'i da Miraj Amr ibn Hisham ibn Abu Jahl yace to yau fa ko kai da kake mara masa baya in an gaya maka abin da ya faɗa wallahi sai ka dawo daga rakiyarsa yace menene yace waje ya yi tafiya ya ya tafi daga makka ya tafi har jerusalem a cikin dare har masjidul aqsa sannan daga nan kuma ka san dai nisan zango nawa ne daga nan zuwa masjidul aqsa abu da sai na bakar yace ha wai shin shi ya fada aka ce eh yace da wani abu je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni an ce ga labarin da nake ji yace haka akai ai ce na je masjidul aqsa ya ce to ainihin ka ce min daga ta ma wuce sama na yadda tun ba a gaya masa mai raji ba isra'in kawai a gaya masa ya ce to an yi ma hada da mai raji to na yadda wannan shi ne imani shi ba wai na neman wani hujja ba ne to akwai waɗanda suka zama to a addini haka suke yaƙinin su da mai da taslimin su ga Allah ba sa bukatan ka ce musu a abu kaza saboda hadisi kaza ne ko saboda kaza ka kawo wani mazari ko marjayi ba sa bukata amma akwai wanda kuma akasin haka wanda shi kuma duk abin da za a kawo na aya hadisi ainihin shawahidi daban-daban ba zai karwa ba saboda shi ma ya shata layi ya ce shi ba zai canja akan abin da yake kai ba to sai ya samu kashi na uku kuma wanda suke nan baina-baina wato su kuma an ba su hujja wato kuma abin ya zama to tabbatacce sahihi sabiti sai tabbata kai su karba shi kenan ya zama to ya musu fa'ida kwarai da gaske na'am ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون نعم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Allah tabaraka wa ta'ala yace bai dace ba abu ne wanda ya zamanto ba zai yiwu ba a ce an yamuru masajin lahi waɗanda suka zamanto masu yi wa Allah tarayya wato ya zamanto su ne za su dinga raya masallacin Allah ɗaki ne a farma ba wannan baya cikin abin da zai zamanto a ya dace a cikin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ma kana lil mushrikina an yamuru masajin lahi da kuma ma daga shekara na tara wato an yanke wannan magana wato daga wannan lokacin babu magana su ma sake kusantan ma ɗakin ya zama to inda manufin kuna na jasu wato shirkai na jasa ne ba za a karfi masu da haram ba da amin haza a kamar za mu samu a gaba wato ba zai yiwu su dinga raya masallaci ba shahidi na ala an fusihin bil kufri suna masu shaida akan kawunan su bil kufri akan abin da suka zama to sun aikata na yau Allah butulci na saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ulaika habidat amaluhum waɗannan su ne wanda ayyukansu gaba ɗaya suka lalace da adam sharfiha saboda ayyukansu sun rafta sharaɗi wanda ya zamanto na shururu sikati sharuɗa na inganci akan abin da ake aikatawa sharaɗi na inganci shine imani to tunda babu imani babu wani aiki da za a ce an aikata wato saboda bai cika sharaɗi ba wafin nari hum khalidun kuma Allah ya ce za su tabbata matabbata ne a cikin zaman wuta wato in sun shiga babu fita har abada anan raya masallaci wato janibi ne mai muhimmanci kwarai da gaske a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan masallaci shine markazi wato wani cibiya wanda komai anan ake yi anan ake sallah anan ake karatun Qur'ani anan ake karantarwa anan ake daure wanda suka yi laifi anan ake anan alƙali yake zama ya hukunci shi da sallallahu alaihi wasallam komai a wurin ake yi ci gaba ne ya jawo daga baya aka wuce wannan wurin ya zamanto aka rarraba nan a ce wuri kaza nan wuri kaza nan wuri kaza to wannan abin da ake bukata kenan a cikin abin da ya shafi janibi na raya masallaci ɗaya daga cikin hanyoyin da ake raya masallaci ya zamanto ba da sallah a masallatai wanda ya zamanto manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa za ra'aytum rajula ya atadu masjida fashharu lahu bil iman duk wanda kaga yake da kokarin zuwa masallaci to shikenan ka masa shaida shi wannan mutumin mu'mini ne wannan shine abu na farko akan raya masallaci da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala a masallacin wa man azlamu mimman wa man azlam Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yake zalunci mimman mana masajidallahi an yuzkar fiha ya hana dakin Allah ambaci sunan Allah to wannan ya zaman to dakin Allah shi abin da ake bi a raya wurin shine yawan ambaton Allah a wannan wurin sannan abu na uku ya zaman to wuri ne kuma da ake a tadarus wato a bibi abubuwa na karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da koyarwa na Allah tabaraka wa ta'ala a littafinsa wato nan kuma makaranta ne wanda ake tsayawa kwarai da gaske a raya wannan wurin shi ma ta wannan janibi saboda haka hanyoyin da ake raya masallaci suna nan da yawa daga cikin rayawa bayan wannan na ma'anan akwai rayawa na kisan wato na kiyaye tsaftar masallaci a kiyaye abubuwan da zai zamanto kayan haske da abin da ya kama da haka ya zamanto saboda almasjidu bai da kullum takiyya masallaci da ake duk wani mai tsoron Allah ne kayan Allah ya tabaraka wa ta'ala to saboda haka ake son a inganta wurin a kyautata wurin ya zamanto an kiyaye kuma shigo da duk abin da zai zamanto damuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jannibu majani na kuma su biyani kuma anil masajid ko ainihin nesan ta mahaukatan ku da kananan yaran ku da ba za ta mizi wato daga masallatai eh yaro wanda bai kai ya gane wani abu ba to shikenan to ba a san ana kawo su amma wanda ya zamanto ya yi wayo ba zai abin da bai dace a wurin ba sannan kuma yana da kyau domin ana gina shi ne ya zama an dora shi akan koyarwa na addinin musulunci inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله تبارك وتعالى إنما إياك على الحصر iyaka ba waɗanda suka zamanto ya amur masajidallahi masu raya masallatan Allah tabaraka wa ta'ala sai man amana billahi waɗanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wal yawmil akhir suka yi imani da ranar ƙarshe wa qama salat suka da sallah wa ata zakat suka ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma ba su zamanto suna tsoron wani abu ko wani babban da Allah bayan Allah tabaraka wa ta'ala fa sa'ulaika an yakunu minal muhtadin waɗannan su ne ya kusata su kasance matabbata cikin abin da ya shafi janibi na shari'a wato tabbatuwa a cikin ainihin janibi na ainihin yau Allah tabaraka wa ta'ala biyayya akan tafarki mustaqimi wanda ya zamanto tabbatacce wanda babu karkata a ciki anan wato wani abu ne ya faru kafin Abbas ya musulunta Abbas bafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da bafanu wanda sun kai 11 amma a cikin su guda biyu da Abbas da Hamza su ne kada suka zamanto suka musulunta to waɗannan sai suka zamanto a kafin musuluntan Abbas sai zamanto wata rana sun yi magana da Sayyidina Ali shikenan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu yake ce masa ai ku dinnan ku ne wato mutane wanda suka zamanto mafi sharri domin kun cuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akrashtumur rasula kun raba manzo Allah daga garin Makka kai kun aikata kun ai kaza kun yi kaza kun yi kaza to da yayi fadi wannan sai ya ce masa haba aliyu kana ta ambaton munanan ayyukan mu kaman mu ba mu da abin kirki ba za ka fadi wasu daga cikin ayyukan mu na alkhairi ba ai yana daga cikin ayyukan mu na alkhairi shine mu masu hid masu kawo wa alhazai da masu zuwa umra ruwan da za su yi amfani da shi ne wato hidima akan sha'anin ruwa a wannan lokacin saboda ko za a fita aikin hajji ai shi sa yau mu tarwiya ya zama to lokaci ne da ake fita zon ai tanadin ruwa wannan zaman wannan kwanaki na zaman muna da sauransu to suna hidimta masu aikin abu aikin hajji da umra sai sannan wani kirru baifa muna yi wa ainihin bako gara mu ba ɗabi'ar mu bane mu muzanta bako ko bako ya zo ya rasa abin da zai ci ya rasa masauki a'a mu muna tsayawa kwarai da gaske waɗannan kaɗan daga cikin ayyukanmu kenan na alkhairi Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ayi maganan cewa suna raya masallaci suna tallabawa bakin Allah wadda suka zo haji da umrar sauransu babu duk bai taso ba iyaka wadda suke raya masallaci kuma Allah ya biya su inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wadda suka yi imani da Allah shikenan hajjin da suke zuwa ma na jahiliya ai bai da lada eh mutane su zo su sun zo su yi aikin haji amma tsirara suke aikin haji eh su gama su yi abubuwa na da bai ta da, da mai muni na ainihin kafirci sannan kuma suna tsammanin wasu samu sakamako wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai kai tsaye Allah ya ce ai batun sakamako ya tabbata ga wanda suka yi imani ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa inda ka je ka ce ayi amalu salihi kafin nan sai an ce amanu dan ladina amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki in ga imani babu kyakkyawan aiki imanin ba zai amfani ba in ga kyakkyawan aiki ba imani shi ma aikin ba zai amfani ba wannan sai ya zamanto tare suke yadda ka san ba a sa warin takalmi guda daya yi tafiya mutum ya sayi takalmi sai ya ajiye kafan hagu a gida eh sai sai ya gama kashe har kafan dama daga nan sai ya koma ya sa kafan hagu ai ba ba wanda zaka ga yana haka ko to haka to amanu amilu salihati abu biyu ne da ba a raba su wato suna tare kuma sai an yi su ake samun natija yadda ka san positive da negative yawwa ga wannan da ga wannan in ka sa positive kadai ba negative ba wuta in ka sa negative ba positive ba wuta amma haka hada su sai zaman to an samu sakamako wannan shine Allah ya dafa mana Allah bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mu lamuran mu san amana Allah ya ba mu babar falala wa wata mai albarka Allah ya karbe mu ayyukan mu Allah ya yaye mu damuwoyi kada su yi ruwa Thank you.